الله على أسعد النبيين وأشرف المرسلين إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته ورسل بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah darasi na karshe da muka tsaya a kansa shine albina darasin albina'u haka ne ko wato mun yi magana kira akan marab mun kuma yi magana akan almabdu sannan mun ba da tamarin akai wanda muka ce do a rubuta a zo da su yau lahadi do an zo da su ko to idan an tashi za ka kira yau za mu tashi kan anwa'ul i'rab wato kamar yadda aka yi magana cewa akwai al-i'rab akwai al-bina to kowane ɗaya kuma yana da nau'ikan yanzu zai magana akan anwa'ul i'rab nau'ika na i'rabi wannan kuma shine darasi na na takwas cikin jerin darasin wannan karatu malam bismillah
bismillahir rahmanir rahim قال المؤلف رحمه الله انواع الاعراب قال واقسامه اربعه رفع ونصب وخفض وجزم فللاسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللافعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها.
جميل. وانا يجب مجالا من لذات الازمنيه. قال واقسامه اربعه. وتو كشكش الاعرابي قدام دنيا. ko ka ce anwa'ul i'rab ko ka ce aqsamul i'rab kullu dhalika bi ma'ana kashe kashen ka guda hudu ne raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun wato duka abin da za a yi masa i'rabi zai iya zanto wakilin raf'u ne ko nasbu ne ko khafdu ne ko jazm shi wannan abin suna ne shi ko kuma fi'ili da shi domin mun riga mun sani a darasin da ya gabata cewa a dukkan harfa duk inda harfa suke a duniya menene hukunta su eh dukkan harfi magani ne da haka idan ana maganar lirabi dama ba maganar harfi menene abin da lirabi ke shiga cikin sa alfilu wal ism to lirabin da ke shiga cikin su duka su biyu ko dai zanto arrafu ko dai zanto annaqbu ko alqabd ko aljazm to sai dai ana kasa abin gida uku akwai abin da ya shafi fi'ili da ismi suna tarayya gari akwai abin da fi'ili yake banta da shi akwai abin da ismi yake banta da shi kaji nawa kenan alqismatu thulathiyya wato kashin gida uku ne abin da yake ya shafe su so biyu to ne arrafu da annasu bi ma'ana anna al-ism yakunu marfu'an wa mansuban wa kadhalika al-fi'l yakunu marfu'an wa mansuban abin da ya shafi fi'li kadai shine al-jazm لأن الأسماء لا تجزم دكا اسم جزم باتا في ذلك abinda kuma ya shafi ismi shi kadai fi'ili ba ruwansa al-kasr لأن الكسر من خصائص الأسماء لا يشترك في ذلك الأفعال duka gaba ɗaya sai maza kan kisman salatu wasa ma yahtassu bil fi'li faqat wa huwa al jazm wa ma yahtassu bil ismi faqat wa huwa al khafd aw al kasr وما هو مشترك بينهما الرفع والنصب لا بعدكم بينهما وللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها أبو قدادي سنة دارية سوبين دار الرفع دار النصب kuma kowane ɗaya ya ke banta da ɗaya ji kaɗai banda dan uwansa wato fi'ili ya ke banta da aljazm ismi ya ke banta da alqaf to idan ka hada duka su anwa na iraq ne sai ka guda nawa ne guda hudu ne Eh, guda hudu ne da rafu da nasbu da aljazu da alqabd ina ba ta dan karku ne da yawa shi yasa na kasa muku su gida uku amma a zuban da mai littafin yake ne ba za su sai ka ga dai a sai zo ya ce fa lil asma'i min zalika ar-rafu wan nasbu wal qabd wala jazmu fiha ko ba haka ba walil af'al min zalika ar-rafu wan nasbu wal jazmu wala qasd fiha kaga ar-rafu da an-nasbu sun shiga cikin al-asma ar-rafu da an-nasbu sun shiga cikin al-af'al al-qasd ya shiga cikin asma kadai banda af'al al-jazmu ya shiga cikin af'al kadai banda shine muka ce gaba ɗaya al-qisma thulathiyya an fahimta ko ma huwa muktasun bil ismi faqat wa huwa al-jazmu wa huwa muktasun bil wa huwa al-kasr kai وما هو مختص بالفعل فقط وهو الجزم وما هو مشترك بينهما وهما الرفع والنصب شكرا abin da yake so shi ana to amma dukan wannan ya ja bakin ne shi ko mai sharhi zai sharhin sa yanzu wato Sheikh Muhyiddin Abdul Hamid me yake cikin sharhi وأقول أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا أربعة الأول الرفع والثاني النصب والثالث الخفض والرابع الجزم ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح النحاة har ya zuwa yanzu ma a sabi da shi abinda muka faɗa a baya shi ne mai ta'ana da aka baya bukatar fassara ko akwai wanda bai gane da aka ce nan ba kowa ya gane da aka ce amma sabon abin da zai kawo mana shine ma'anoni idan an ce arrafu me ma'anar arrafu a lugha me ma'anar arrafu a islahin malamai idan an ce annasbu me ma'anar annasbu fil lugha ma huwa ma'anar nasb fil istilah idan an ce aljazmu ma ma'anahu fil lugha ma ma'anahu fil istilah wa kadhalika al khafdu lahu ma'anan fil lugha wa lahu ma'anan fil istilah fa huwa yuridu an yuhaddid laka hadhihi al ma'ani ma'ani hadhihi al umur al arba'a kulluha ma'anaha fil lugha wa ma'anaha sai salahin nawati shine yanzu abin da zai kawo mana sabo wanda bai littafin bai kawo mana ba a cikin sharhi sai ce ne أما الرفع فهو في اللغة العلو والارتفاع wannan shi ne arrafu wa lugha al-ulu daukaka abu sama al-irtifa duk dai ma'anar su daya yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat yarfa ba daga ba kenan inna allaha yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi Umar dan Khattab ne akan hanyar ta Madina ya tafi daga Madina zuwa Makka sai ya game da Abdullahi ibn Walid ne wanda shine gwamnan sa a Makka da ya game da shi akan hanya sai ya ce a yaya za ni garin kai kuma ka fito wa ka rata musu a garin sai ya faɗi sunan wanda ya bari a garin Abdullahi ibn Abza yace waye kuma Abdullahi ibn kaza yace maulan min mawalihim yantaccen bawa ne cikin bayan mutanen Makka yace kuma ka rasa wanda za ka sa ya zama gwamna da baka nan sai maula daga cikin mawalihim bawa daga cikin bayansu wanda aka yantar kuma sai ka sa shi ya zama gwamna in ji umar dan khattab yana inkari ga gwamnansa sai ce a a innahu alimun bi kitabillahi wa alimun bil fara'id yace masanin qur'ani ne masanin ilimin rabon gado ne na duba duk garin banga wanda ya tsara shi qur'ani sai na sa shi ya zama gwamnansa sai Umar dan Khattab ce lalle dama na ji manzo Allah ce inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yarfa'u bihi an fahimci ma'anar yarfa'u ko arrafu kenan ma'anar arrafu al-ulu wal irtifa a cikin lugha kenan ayi sulayi fa وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها وستعرف قريبا ما ينوب عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل نحو يقوم علي ويصدح البلبل جميل أم الاصطلاح إذا أنت الفعل إذا أنت الرفع تغير مخصوص wani canji ne ke bantacce alamatuhu alamar da ke sa a ga canjin ya faru a bamma wa ma na ba an hada abin da yake wakiltarta an gane ko taghayyurun maqsusun alamatuhu abban abinda ake kira da arraf'u a yaran malaman nahwu wani canji ke bantacce wanda alamarsa shine bamma wa ma na ba anha ko abinda yake a madadinta abinda yake wakiltan bamma an gane ko na ba ya nubu ma'ana abinda ya zama a madadin kaza daga nan aka samu anna'ib a ce na'ibur ra'is ba mataimakin sa ba kenan a madadin shugaba in shugaba baya nan amma in shugaba na nan shi ba shugaba bane ba ko ba haka ba mataimakin gwamna in gwamna ba nan ya zama gwamna in gwamna na nan shi ko ba gwamna bane ba wa satariku qariban ma yanubu an dhamma da sannu zaka san nau'ikan ababen da suke wakiltar dhamma fil fasl al-ati insha Allah a fasli mai zuwa in Allah ya so ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل الرفع هنا shiga cikin الاسماء yana shiga cikin الافعال wannan duk ya gabata dama nahau kakance yaqumu aliyun an gane ko yaqumu aliyun menene mahallin shahid anan gurin yawa da yaqumu da kuma domin yaqumu fi'li mudari ne gashi marfu'i aliyun ma kuma marfu'i ne kowanne sai dai kowanne ya sababin rafa idan sa daban ya kumu menene sababin rafa'in sa kuluhu minan nazibi aha aliyu menene sababin rafa'in sa alfa'iliya jamil jiddan fa'ilanci na faɗa muku wannan a baya abin da yasa ya samu rafa fa dan fa'ili ne shi anan ha kuma yabda albulbul nafsul hikaya bi ma'ana al'amr lam yataghayyar kun gane ko albulbul wani nau'i na tsuntsu yasdahu wato yana kuka ko yana rera waka shine yasdahu na'am وأما النصب فهو في اللغة الاستواء والإقامة وهو في الاستلاء تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها ويقع النصب في كل من الاسم والفعل أيضا إنه لن أحب الكسل
ممتاز النصب في اللغة هو الاستواء والاستقامة an gane ko wato al'istiwa daidaituwa wal istiqama wato tsayawa kyan kan wani tafarki ba tare da an karkata ba shine an-nasbu wato abin da ke da muhimmanci a larabci lura da harfa da lura da wasulla an-nasbu domin sani inda za mu canja ya zama sin sai zanto ma'ana ta canja ha kuma sadin mai gare shi sukun da za mu kuskure mu ce annasabu kaga ma'ana ta canja an gane ko domin annasabu kaga wahala ke ko ba haka ba da yace menene allazi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha kaga nasab in kai fataha akan sadul wahala amma annasbu annasbu kai masa dauri ya zama shine al-istiwa wal istiqama wato dan mutum ya rika kiyayewa wajen furta harafin da kuma wajen sanya masa abin da ya dace da shi na wasali dan kar yana nufin wata ma'ana kuma ya faɗo wata ma'ana daban ba tare da ya sani ba wa huwa fil istilah a falan zance na malaman larabci taghayyurun maksus alamatuhu al-fatha wato wani canji ne na musamman wanda alamar sa fatha wa ma na ba anha da abin da yake zama a madadin fatha wa yaqa'u an-nasbu fi kullin min al-ism wal fi'li ayda nahwu lan uhibba al-kasala lan uhibba al-kasala bazan taba san kasala ba shine ma'anar sa lan uhibba domin lam tana kore abu a zamanin da ya wuce baya lamma tana kore abu a zamanin da ya wuce baya har ya zuwa yanzu da nake magana idan wani zo ce mana hal habara zaidun sai in ce lamma ya hadur zaidun har yanzu nan da nake magana bai zo ba amma da na ce lam ya hadur zaid bai zo ba kila ta iya bai zo ba jiya bai zo ba karfe shida na safe bai zo ba har shida da rabi bai zo ba shida a karfe bakwai bai zo ba bakwai da rabi amma yanzu ga ya zo domin idan na ce lam ya hadur illa al'an kaga ya nuna na kore abin ne can baya a yanzu ba amma idan na ce lamma ina nufin har yanzu da nake magana bai zo ba haka kuma idan na ce la ya hadur zaidun na kore zuwansa a yanzu da muke magana na kore zan sa a zamanin a yanzu da nake magana zuwa wani lokaci mai zuwa na nan gaba kaɗan bai zo ba yanzu ila hannun da awa ɗaya ma ba zai zo ba amma da yace lan ya hazura zai duk gaba ɗaya yau ba zai zo ba mai yiwa har gobe mai yiwa har jibi mai yiwa ma ya daina zuwa an fahimta ko domin lan ana yin amfani da ita kamar da suka ce لنفي سيفعل idan aka ce sayafa'alu da sannu zai ne idan ka ce lan ya fa'al ka kore sayafa'alu kenan na faɗa nan ne dai in tabbatar muku da cewa maganar cewa lan tana kore abu har abada ba gaskiya bane ba larabci babu wannan lan ba ta kore abu har abada tana kore abu ne al mustaqbal dinsa amma ba al mustaqbal al abadi ba ina fata an fahimta nan da wata ila nan da shekara amma ba dai tana koriya bane har abada ala kulli halin lan uhibba al-kasala yana nufin ba zan taba san kasala ba yanzu ba na so kuma nan gaba ma ba zan so ba kaga nan gurin uhib fili mudari ne wanda yake mansub an gane ko wa alamatu awa sababu nasbihi dukhulu lan domin lan harfin jazm harfin nasr ne kai sannan kuma sai al-kasala al-kasala ismi ne wanda shi ma ya zama mansub menene abin da yake sababin yi masa nasaba al-maf'uliyya maf'uliyanci kasance wasa maf'ulan bihi mansub da zalika ja'a mansub to sai shi ne kuma وأما القصد فهو في اللغة التسفل وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الكثرة وما ناب عنها مم.
ولا يكون إلا في الاسم مم.
نحو تألمت من الكسول مم. جميل جدا واما الخفض في اللغه التكفل ابن لكن في الخفض كده التكفل ينقصد ابو kishiyar sama kenan ka iya cewa alqabdu diddul irtifa ko diddul ulu daidai yake da kace ne at-tasafful an fahimta ku ubangiji ta'ala ya siffanta kiyama da siffofi guda biyu kishiyoyin juna da yace idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqatiha kadhiba sai ta me khafidatun rafi'a kaga kishiyoyin juna ne a cikin luga ba muke nufi ba a nahu ba a cikin luga kishiyoyin juna ne khatibatun tana dankofar da waɗansu ƙasa rafi'atun tana ɗaukaka waɗansu sama kamar dai da muka ce inna Allah yarfa'u bi hadhihi kitabi aqwaman wa yarfa'u bihi al-akharin wato al-khafd shine at-tasafful a lokacin mafi istilah mafi istilah a zance na malaman nahawu taghayyurun makhsus wani canji ne ke bantacce alamatuhu al-kasra alamar sa da ke nuna shi ita ce kasra wa ma na ba anha ko abin da yake a madadinta wala yakunu al-khafdu illa fil ismi wato khafda ba ta shiga cikin komai sai ismi nahu kamar ka ce a larabci ta'allamtu min al-kasuli al-kasul mai kasala shine al-kasul wato rago mai kiuya sai ka ce ta'allamtu min al-kasuli kam ni kan ba na son mai kasala ko na kyamaci mai kasala ko ina jin zafi in ga mutum mai kasala shine ta'allamtu daga al'ala mai jin radadi sama da baradadi na jiki ba radadi na zuci za ka ji ka kyamace shi za ka ji ba ka sha'awarsa sai ko me
وأما الجزم فهو في اللغة القطع وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع أنه لم يكن متكاتل
wala yace amma aljazm a cikin harshen larabci ma'anarsa shine alqat'u yanke abu kakan ce qata yaqta'u daidai da kace jazama yajzimu ta fuskar ma'ana jazama yajzimu ya yanke zai yi kaza ya tabbatar zai yi kaza an gane ko hal tajzimu bi zalik ta ke yanke ka yadda da wannan ki kware jazamtu bi zalik na yadda da haka na yanke tabbas ko shakka ba na yi abinda ka yanke shi ba tare da kokonto ya shiga ciki ba an gane ko wannan allugar wa bil a cikin salon zancen larabci taghayyurun maqsus wani canji ne na musamman alamatu sukun alamar da ke nuna shi shine samuwar sukun wa ma na ba anha da abin da yake wakiltar sukun wala yakunu al-jazmu illa fil fi'l al-mudari fi'l jazma ka ba ta kasance ta cikin fi'l mudari sai ke me ga nahwu lam yafuz mutakasil lam yafuz mutakasil mai san nuna kiya bai ci nasara ba mutakasil mai nuna kasala ke rago bai ci nasara ba ma'ana bai ci jarabawa ba ko bai ci nasara kan abin da ya je nema ba sawa'un jarabawa ko waninta sai ce mai
فقد تبين لك أن أنواع أنواع الإعراب على ثلاثة أقسام اسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب وقسم مختص بالأسماء وهو الخفض وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم shikenan wannan baya bukatar wani sharhi kowa ya riga ya fahimci wannan tun a mabudi da muka yi wato a takaice a wannan babu da muka karanta abinda kawai mai littafin yake so ya faɗa maka anwa'ul irab wanda muka ce anwa'ul irab din nan ga suka zane da arrafu da annasbu da aljazmu da kuma alqasdu to waɗannan anwa'ul irab dukkan su suna shiga cikin fi'ili da ismi dukkan su haka a jumlace za mu iya cewa suna shiga cikin fi'ili da ismi amma idan mun zo za mu ware akwai abin da ya shafi fi'ili da ismi a haɗe arrafa wa nasbu akwai abin da ya shafi fi'ili kadai shine aljazm akwai abin da ya shafi ismi kadai shine alkhafaf shikenan dama a wannan kasuwar a harafi ba ya da cewa domin shi harafi mabani ne nan kuma ana maganan li'irabi ne ibn malik ya ce wa kullu harfin mustahiqqun lil bina dukkan harafi a duniya yana cancantar bina'i dukkan harafi to kaga shi baya cikin nan gudu to ga waɗansu samarin nan zai karanta mana mu yi su a gurguje as'ila ma anwa'ul i'rab tambaya ce menene ansar wannan tambayar ma anwa'ul i'rab ma anwa'ul i'rab ya ce arba'a wa hiya الرفع والنصب والخفض والجزم جزاك الله خير هذه انواع الاعراب تنبيه تبيو ما هو الرفع لغة واصطلاحا؟
تنبيه تبيك مالا ما هو الرفع لغة واصطلاحا؟ الرفع لغة الارتفاع والعلو أها وفي اصطلاح وفي الاصطلاح نعم تغير مخصوص علامته علامته الضمه أو ما ناب عنها جميل جدا سيكون لي تنبيه تقبع ما هو النسب لغة واصطلاحا ما لم منين النسب لغة واصطلاحا نعم ده كيف هذا ما نتظر لك مكو مفاجأة ما لم منين النسب لغة واصطلاحا النسب في اللغة الاستواء والاستقامة وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته أن يا لك علامته النصب علامته الفتحة amma ai dai da ta ce menene sunan ruwa ka ce sunan shi ruwa a gaba ka kawo sabon ba amma idan ka ce wani abu ne tsararo mai kwalenya kuma yana kashe kishi ruwa ka kai bayanin ruwa to daga nan sai tambaya ta gaba sai ce ne ما هو الخفض لغة واصطلاحا؟
من الخفض لغة واصطلاحا؟ ما الخفض لغة واصطلاحا؟ كيف يعني؟ sai ka ce alkafdu lugatan at-tasaqqul kaga na san kana haddade ma'anar sa lugatan kenan amma da nace ma wal khafdu lugatan mutlaqa sai ka ce at-tasaqqul kana nufin duka ma'anar biyu at-tasaqqul tabiya kaga bai ba aha ya amfani mana nan ma wal khafd lughatan wa silaha wai sai ya duba littafin sannan haka a na'am نعم ملا أه؟ التفصل جميل واصطلاحا تغير مخصوص علامته الكثرة وما ناب عنها جميل جدا توفيق بيتك ومالا ما هو الجزم لغة واصطلاحا من الجزم لغة واصطلاحا نعم نعم الجزم في اللغة القطع ممتاز أها أها ممتاز تغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه هذا معناه في الاصطلاح يعني تبعت جواب
نعم ما أنواع الإعراب التي يشترك فيها الاسم والفعل تكو ما انواع الاعراب التي يشترك فيها الاسم والفعل كيف تدعى انه تنجل دون كندو الرفع والنصب ما انواع الاعراب التي يشترك فيها الاسم والفعل الرفع والنصب haka an su take amma ta zama gajeruwa da yawa ko ba haka ba wato wasu wani ku da kasa ba da larabcin da bai duk wanda bai saba ba gaban jama'a nan gurin ba zai iya ba har abada sai dai larabcin sai na littafi da an nemi larabci sai bude littafi sai yi da an kai rufe littafi kai larabci kuma ya kasa yi tsuntsu kuma idan an yi yana ganewa amma shi ba zai iya ba wannan ita ce cutar ɗalibai a duk inda ake koyon larabci a ƙasar da ba larabci a ƙasar a ƙasar da harshen ƙasar ba larabci ba ne ba kamar yadda na sha faɗa muku inda harshen ƙasar larabci ne da mutum zai sauƙin koya saboda da ka fita daga daga tsoron ɗinki zuwa nan daga nan zuwa kabara daga nan zuwa ɗore ko rijiyar lemo a kan hanya za a karanta sayan bot sama da talatin na larabci na turanci to inda da larabci da ake rubutawa duk signboard din da kuke karanta da lambobin mota da karin magana da za gani a bayan mota duk yana ƙara maka malaka ɗinka ne ta wannan yara shi yasa mai koyon boko ababe da dama suna taimaka masa rediyo jarida talabijin titi duk ga shi duk inda ya nufa sai wannan amma mai koyon larabci ba abin da zai taimaka masa sai malamin sa aji sai littafin sa sai mutum mai kuɗin haka ne yana kamo tashoshi na gidajen larabci yana kama izatul qur'an al-karim a makkatul mukarrama yaji baramij na addini yaji kuma waɗansu shirye-shirye karatun qur'ani ko yadda haka waɗansu abubuwa da dai waɗansu kafofi to shine mutum zai iya ko ai mutum yana da satellite da ta kunshi tashoshi na gidajen talabijin ko da ke har wannan yanzu ba ka taimakawa ma imma mutum bai hankali ba sai su lalata masa larabcinsa in ba yan kaɗan ba lokacin da suke larabci mai kyau shine wajen karanta labarai ko lokacin wani program na addini amma dai wani shiri ne yau da gobe sai da duk shirme suke yi wasan kwaikwayo irin na rashin kunya gara ma nan kasar mu da na rashin mutunci da rashin arziki da kuma lokacin ba ta larabci ba ne wanda yake da alkur'ani larabci ne da kan titi wanda ba sai mutum ya je makaranta ba zai iya to kaga wannan ko ba shine larabci wanda mutum ke fahimta addini ne da shi ba sai tambaya ta gaba ta ce me ما الذي يختص به الاسم من انواع الاعراب
wato kaga ta gudun da zai ce anwa'ul i'rab allati yashtarku fiha al-ism wal fi'l an-nasb wal raf'u ko ar-raf'u an-nasb shikan kaga ya jawo abin nan domin yawanci idan kuka lura idan aka yi maka tambaya cikin jumlar da ta gina tambaya abu ɗaya ne ke nuna alamar tambaya yanzu a nan gudun ما انواع الاعراب التي يشترك فيها الاسم والفعل ما din ita ce kawai alamar tambaya to a irin wannan yanayi in ka tashi ba da amsa sai ka koma cikin jumlar ka baro amsar ka انواع الاعراب التي يشترك فيها الاسم والفعل هي النصب والرفع shike kaga daga cikin tambayar da aka yi ma kame ka faro amsa sai ka cire abin da yake nuna alamar tambaya shine ma yanzu misali a ce sunan wani mutum zai sai nake so in tambaya hal ja'a zaidun anan me zaka cire sai ka cire hal ita ce alamar tambaya sai ka cire ja'a zaid ko in kana so ka take sai ka ce na'am ko in kana so ka kara bayani na'am ja'a zaid kaga akwai taukidi anan idan ka ce ja'a zaidun yayi na'am yayi na'am ja'a zaidun ya ci ka ta fuskar ma'ana amma duk a ciki ka cire ne alamar tambayar ita ta sai ce mallazi yaktasu bihi al-ismu min anwa' al-fi'l min anwa' al-i'rab kai mallazi yaktasu bihi al-ismu min anwa' al-i'rab na'am ممتاز النوع الذي يختص به الاسم هو الخفض سيجي قومي تنبيه ما الذي يختص به الفعل من انواع الاعراب ما الذي يختص به الفعل من انواع الاعراب يا شيخ آه. الجزم ممتاز الذي يختص به الفعل من انواع الاعراب الجزم نعم مثل بأربعة بأربعة أمثلة لكل من الاسم المرفوع
أها
والفعل المنصوب والاسم المخفوض والفعل المجزوم nan gurin aiki ne wanda ya kamata a rubuta ta a jikin exercise sai dai ku sa mata Allah ko da ke yi tun da yanzu exercise ɗin ku yana hannun su kun zo da shi a mu yi shi da abin nan abin da yake so ka kawo misali masul bi arba'ati amsila wato ka kawo misalai guda hudu li kullin min al-ism al-marfu' wato misalai na suna marfu'i wal fi'l al-mansub da fili mansubi wal ismul mahfud da suna mahfud wal fi'l majzum da kuma abin nan wato fili majzumi wato kaga jumla guda hudu dake jumlar farko abin da ake so ta kunsa ta kunshi suna marfu'i sai ka kawo jumla ta biyu ta kunshi me al fi'l al mansub fi'li wanda yake mansubi sai ka kawo jumla ta uku ta kunshi me al ismu al mahfud daga nan gurin sai ka kawo jumla ta hudu wadda za ta kunshi alfin almajzum an gane ko to wa zai kawo misali na farko wanda ya kunshi al-ismul marfu habar al-mudarris anan gurin al-mudarris wato shine suna wanda yake marfu'i an gane ko wannan jumla ta yi abinda ake bukata ya kawo jumla wadda ta kunshi suna marfu'i a cikin ta gashi حضر المدرس جميل سي جملة تبيه ودى تكون في الفعل المنصوب فعل منصوب يأتيكين بسم الله مالا ايه لن اذهب المدرسة يا كما تكسى الى لن اذهب الى المدرسة نيتو اما كما ما ايه اه منصوب نيه fi'il ya maka ce lan azhaba yayi ta fuskar na hau amma kuma amanance mutum ya ga alwajin bare ta makaranta ba ko bai aka yi amma ana ana wahance ana hawance yayi na hawan yayi ya ji gishiri sosai lan azhaba to amma da sai a ce ila wani wurin daban ba duk a ila su kuma ai ta ba kenan dan me ba za ka je kasuwa ba ba sabai sun yi tsafanci ba goma haka ba ai mutum ba zai ci shi ba lan azaba ila suki ba na'am wal ism al mahfuz sai jumla ta kunshi al ism al mahfuz bismillah mala marartu bi zaidin jamil jiddan wannan yayi zaid anan wannan shine al ism al mahfuz daga nan gudun sai a misali na kasi alfi'il majzum wanda ya kunshi suna majzum yau cikin wanda wasi ba na'am lam yusafir ibrahim mumtaz lam yusafir ibrahim wato a lokacin da duk zamu yi larabci mu rika koyawa kan mu fita daga ɗabi'ar mu ta yaran mu abin da nake nufi da ɗabi'a ɗabi'ar harshen hatta ɗabi'ar sautin an gane ko yanzu a hausa in za ka karanta wannan sunan misali da hausa wannan wani shirya yake da ƙarfi to ku shirya mu idan za ka wannan sunan da abin nan ɗinsa haka misali menene wannan kaga da hausa isma'ila muke ta ko sama'ila amma a larabci isma'il kamar misali shi kansa ibrahim kaga mu abin da muke ta ne ibrahim amma za ka ce lam yusafir ibrahim ibrahim ka ga kai larabci kan amma idan ka ce lam yusafir ibrahim wato larabci tare da hausa kenan tare da hausa kenan to da kyau mun gama da wannan yanzu ko sai eh sai za mu yi shiga cikin abin da yake gaba sabon darasi ne mu gani bari mu gani in ba da tsawo tukuna zuwa nan gurin karanta mu karanta babu ma'arifata alamatul iraq karanta mu
qala باب باب معرفة علامات باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون وأقول تستطيع أن تعرف أن الكلمة مرفوعة بوجود علامة في آخره في آخرها من أربعة من أربع علامات واحدة منها أصلية وهي الضمة وثلاث وثلاث فروع عنها وهي الواو والألف والنون جميل باب معرفة علامات الإعراب alamomi na li'irabi wannan babin zai maka magana akan alamomi na li'irabi a can ya faɗi nau'ika na li'irabi nan kuma alamomin li'irabi don kar mu ta kuɗa da juna sai ya ce lirrabi alamatun arba'u alamat lirrafi arba'u alamat yanzu ba ya faɗa maka lirabi yana da alamomi guda nawa guda hudu da arrafu da annasbu da kaga na farko arrafu na biyu annasbu na uku alqasb na hudu aljazm an gane ku to kowane ɗaya daga cikin waɗannan alamomin a kowane ɗaya wannan nau'ika kenan ba su ne nau'ika na nau'ika na lirabi ba alamomin lirabi ba nau'i daban alama kuma daban ba kai idris baka sai dasar bane Allah sauke mu mu da sa yanzu da me zamu goge wannan Isma'il da Ibrahim din nan sai kawo kowane tsumma ko kowane hankici zai iya gogewa a gaba da ba to kaga wannan da kuka saya ba ba ba ba irin da hadin nan muke tare eh kaga na mun tawa a gida dan na ka dauka kawai za ku zo da irin ta wannan wanda take ita take ko me ko ya da ka ko ya kwana zaka iya shafi duk abin da ka zalla shi amma yanzu kaga wannan ba zai shafi shi ba dai wannan ita ce kuka sa a nan kuka kuskura a tugarin to aran da koma dai ne kuka yi dama wannan wanda ba ta shafuwa ne ba ta ba ta guguwa ce permanent ala kulli halin arrafu nau'i amma dan kun sa mai wannan zai fita arrafu nau'i ne annasbu nau'i ne alqasd nau'i ne aljazm ma nau'i ne shi wannan nau'in zai dauke shi da farko ya faɗa maka alamominsa nawa ne su kuma da ina da ina suke shiga in ya gama sai ya ɗauki wannan ya faɗa ma alamominsa nawa ne su alamomin kuma da ina da ina suke shiga sannan wannan sannan wannan har zuwa kashi to in sai fara da mai arrafu shi wannan arrafu karan kansa yana da alamomi guda hudu daga cikin alama ta farko akwai abban mutum alama ce daga cikin alamomi na ne arrafu والواو da kuma wawu wal alifu da kuma alifu wal nun da kuma nun kun gane to anan a ina arrafu take zama ana abdamma take zama alama na arrafu misali kamar a cikin suna wanda yake mufrad kuma sahihul akhar kamar zaid ko muhammad jaa zaidun hadara muhammadun كذا أنا كل من محمد وزيد مرفوع وعلامة رفعهما الضمة
ضمة الظاهر تو أقول عندكما bayan za a yi zamma din ta zo sai an samu wani abu ya kilce ta kamar a cikin suna wanda yake jam'ul muzakkar salim جاء المسلمون جاء المؤمنون كل من المؤمنون والمسلمون مرفوع وعلامة ضمه أو علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة تند ضمة باية كيف تزوسي واو توكل فيها haka idan ka ce ja a zaidani ko habara zaidani zaidani a nan gurin fa'ili ne marfu'i wa alamatu rafihi al-alif niyabatan an dhamma li'annahu musannad an gane ku haka idan ka zo wato inda nunin ce ya kamata ta zanto a madadin wato a me a madadin bamma kamar ka ce الطالبات يذهبن إلى المدرسة قولي كي wannan ba zai zama abin nan ba don nunin nisuwa nan gurin ba ita ce alama don sunan ba nan gurin ba marko'i ba ne ba domin ya zama mabani ne Allah sukun litisalihi gurin nisuwa wannan misalin bai ba wani misali wa yake wa yake sanin da wani misali zai kawo kamar me al-muslimi ne ba zai yi ba ai dai ɗaya ne kuka faɗa kai ne ba da banki na'am jamil jiddan ta'lamuna wata na nufin a rubuta ta nan kuwa to shi kenan jamil jiddan da kace ta'lamuna ɗaya daga cikin asma'ul khamsa abna af'al khamsa kenan ta'lamuna nan gurin fili mudari ne مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون ina fata an fahimta subutun nun jamil jiddan to kaga a nan gurin wato abin da ya kamata ya zanto alama na rafa'a da shine ne bamma duk inda bamma ta gagara zuwa sai a samu wakilanta daga cikin wakilanta ko dai wawun ko kuma alifun ko kuma nunun to a nan gurin sai mu ce ashe arrafu yana da alamomi guda nawa guda hudu alamomin nan guda hudu daya ita ce ta asali sauran wakilai ne in tsayar ta kasa zuwa wannan ta asali din ita ce mai abamma wakilanta su ne waɗannan guda uku ko dai wawun ko alifun ko kuma nunu shi ne ce lirrafi arba'u alamat abamma wal waw wal alif wal nun ka fassara shirinsa yace wa qulu wa qulu tastati'u an ta'rifa anna al-kalimata marfu'atun bi wujudi alamatin fi akhiriha min arba'i alamat tastati'u an ta'rifa anna al-kalimata marfu'atun bi wujudi alamatin fi akhiriha min arba'i alamat zaka iya gane kalma marfu'iya ce idan ka samu ɗaya daga cikin alamomi guda hudu a ta kai sai ka ita wannan kalmar marfu'a ce an gane ko kamar mai na buhari da tumin hawa asaliya ɗaya daga cikin alamomin ita ce jigo ita ce ta asali wa hiya dhamma ita ce dhamma wa salatatu wa salatun furu'un anha amma guda uku rassanta ne wakilanta ne wa hiya al-wawu wal alifu wan nunu shine kamar yadda muka ce idan ka ce ja'al muslimun ja'al muslimun a nan wurin al-muslimun shine ne al-fa'i fa'i ko ya kamata ya zanto marfu'i alamatu rafi a nan ita ce ne al-wawu niyabatan an dhamma idan ka ce ja'al zaidan جاء الزيدان الزيدان شنو فاعل فاعل يا كما تزوم مرفوعي انا نقول مرفوعي ne بماذا بالالف نيابه عن الضمه idan kace antum ta'lamuna antum ta'lamuna kaga nan gurin ta'lamuna fi'li ne
mudari an gane ko ya kamata ya zanto marfu'i alamatul rafi ita ce me subutun nun subutun nun ita ce alama ta farko a dinsa domin da an cire ta ya zama mai ko dai mansubi ko majzumi an gane ko kamar da Allah yake cewa fa in lam taf'alu wa lan kaga lam taf'alu lam taf'alu kaga asalin sa ya taf'alu ne sai aka cire nunun an gane ko fa in lam taf'alu wa lan taf'alu shi ma lan taf'alu shi ma ya kamata ya zanto mansubi amma bi hazfin nun yayin da nunin ta tabbata ta ya zanto marfu'i idan an cire ta ko dai zanto majzum ko ya zanto mansub samuwar da shine alama tarko a dai kenan ina ba dan kun fahimta to waɗannan su ne ababen da zai zo kowanne ya yi maka babi a kansa ta yadda mutum zai gane wato ya yi hikima kwarai da gaske sai ya fara kawo maka mawadi'ud damma a inda lalle ba a son ka kawo wata alama tarfa sai damma kadai sawa'un damma din nan zahira ce ko mukaddara in ya gama sai ya kuma mawabi na alif a ina ne inda alif ke zama alama ta rufa niyabatan alif damma sai ya kawo maka cikin musanna cikin kaza cikin kaza cikin kaza da ya kididdige sai kuma ya zo mawabi maza annun da alwa wato duka guda uku kowanne zai kawo maka wuraren ya kididdige maka su sai da duk inda ka kiyaye to shi kenan to lokacin da muka shiga wannan wato kamar yanzu babi na na li'ir fahimtar sa zai sa ka iya sarrafa larabci da bakinka ko a rubuce rashin fahimtar sa zai sa in zaka larabci a baki za a ji ba daɗi sai dai a har hada abin da ka faɗa a ce ki ne na nufin kaza ne ka ta ta faɗa ka ta ta faɗa a samu wani mai basira ya ce to ina jin fa kaza yake so yake kaga anan ba ka ce bane abin da kake so ka ce ne aka fahimta a cikin rotsin kalmomin da kara to da haka nan za ku ga a darasi na farko ka fahimci wani abu da ka zo darasi na biyu sai ka kara fahimtar wani abu sama da yadda ka fahimta a farko da ka zo darasi na uku sai ka kara fahimta to haka yake matukar za ka yi ta gini yanzu karka damu da cewa sai ka hararo komai cikin misali ko sharhi da yake zuwa da baki kai dai ka bada kulawarka akan abin da ke littafi duk lokacin da mai sharhi ya zo sharhin littafi zai kokarin jawo wani abu wajen darasin don ya buɗe ma na cikin darasin ka fahimta to idan ka ba da kulawar ka bari in rike wancan reshen da ya kawo ka kyale asalin na littafin sai wancan bai riko ba tun da baya littafi kuma na littafin bai fahimtu ba amma in na littafin ya fahimtu to za a ga waɗancan bayanan da ya maka a cikin sharhi kuma suna ta zuwa kuna zuwa kuna samun su a babukan su inda ya kamata ka rike su to da haka nake son dai wato ku ba da kyakkyawar kulawa da muradaga a mai kyau ta yadda duk abubuwan da muka yi ba za mu bukaci cewa sai mun sake maimaitawa ba wanda kuma duk wani abu ya kubuce masa to sai ya kokari ya samu kasa din tunda na darasin karatun idan ka sake maimaita ka sake maimaita sai ka kafa fahimta ko ka samu wani mai hazaka cikin dalibai da kuke zuwa tare ku rinka tattaunawa da shi kamar kalle masa kuna tattaunawa akan darussa kai ka kawo kaza shi ya kawo kaza wannan tattaunawa tsakanin ɗaliban ilimi tana ƙara buɗewa mutum kwakwalwarsa musamman idan dukkan masu tattaunawar na farko wato kowa sai da je karanta kafin a tattauna idan ɗaya ya karanta ɗaya bai karanta ba to wani ne zai karanta da wani kawai ba tattauna ba ce wannan idan ba wani ne karanta to musu za a yi kawai ba mu za ka za a yi ba domin idan ka ce ka zana ne ce ba haka bane ba to ba ka da abin da za ka kare kanka ni ma idan naje kaza nace kaza ne kai maka ce ba haka bane wallahi ka ji ka duba mun kakka to haka ne ko ba haka bane ba amma ina karanta fa tabbas yake yasa dukkan wato majmu'a ta ɗalibai za a samu ta muzakara to ya kamata ya zanto cewa kowa ya yi nazari kan abin da za a tattauna amma ba haka ba yadda za a amfana su su an gane ko wannan ina ganin mu bar ta haka mu dauka cewa dai arrafu yana da alamomi guda nawa guda hudu ɗaya daga ciki ita ce asliya sauran kuma reshe ne wanda take asliya ita ce abban reshen ta kuma sunu ne alwawu wal alifu wal nun waɗannan su ne rassanta to kowanne zai ɗauka zai kawo mawadu dammi idan ya gama sai kawo mawadu wawi ya gama sai kawo mawadu alif ya gama sai kawo mawadu na annun ya faɗa maka zai ki nadige ma adadin kalmomi kaza ne suke zama wakilin kaza in banda nan ba wani kari a kai kaga wannan shine zai ba mutum dama sai ya rita abin nan Allah ya taimaka mana kuma ina ƙara jan hankalinku da wato yin amfani da lokaci a wurin karatu yana da kyau kwarai da gaske kuma wato ilimi kamar waɗansu sarƙoƙi ne idan ka samu sarƙa ba haka suke ba da daure wannan ta yi haka wannan ta yi haka kuma idan kai gawa wannan ta haka wannan ta yi haka dukkan su suna tare da juna idan ka yanke ɗaya a cikin dubu ka yanke guda ɗaya ɗari tara da tasa'in da tara ɗin nan ba ta zama sarƙa ba za ta iya zubewa za ta iya yankewa sai in suna tare da juna to kamar haka ilimi yake ma'ana kar ka ɗauka lokacin da kake karatun nahawu kai kana yin nahawu ne shi kaɗai baya da alaƙa da fikihu baya da alaƙa da tafsiri baya da alaƙa da hadisi ko baya da alaƙa da adab ha kuma lokacin da kake karatun hadisi kar ka ɗauka kai wani karatu kake na hadisi ba ruwan da nahawu ba ruwan da adab ba ruwan da sarf ba ruwan da balaga haka lokacin da kake tafsiri domin dukkan su suna taurin da juna domin kowanne dai kalmomin larabci din ne aka rubuta abin da su to kuma kowanne akwai ma'anar abin a yadda take a asalin larabci akwai kuma ma'anar ta yadda take a salon malamai na wannan fannin don haka dukkan su suna taimakawa juna ne kuma dukkan su suna taimaka ma ka fahimci juna shi abin da yake tare da larabci abin da yake da muhimmanci da yawa shine abin da yake wasila wanda bayan za a kai ga sauran sai ka fahimci shi mata ta kalmar fahimtar sauran in ba haka ba sai dai a yi maka bayani ka rike bayanin da hausa wannan kuma ba ilimi bane ba bayani haka yi ka rike ala hakika ya fi babu nesa ba kusa ba da rata mai yawan gaske amma baya sa kuma ka iya zuwa sai kuma ka yi bayani don idan ka je ka yi bayani nan gaba dole ka sai dai ka ce na je wurin karatu an ce kaza in ma ka rufe ka ki faɗa to baki ya san abin da zai faɗa amma bai san abin da sakamakon faɗin ka da kace kaza sai aka tambaye ka kaza da aka matsa tambaya sai kace gaskiya abin nan ba ni na karanto shi ba dama ji ne ni ba an faɗa sai ga an yi dariya to amma idan kana da wasila na ka je ka leka littafin ko yanzu misali in ce malami kaza ke kaza a cikin littafin kaza sai ka sana kana da littafin ko na abokin ka na da shi yana daga hikima da ta ɗalibin ilimi mai kwazo sai koma ya je ga wannan littafin haka ne idan ka koma abin da zai faru shine in haka ne ka ƙara tabbatar da ilimi akan ilimin ka na da yanzu idan ka tashi babu ruwanka da ni cewa Ja'far ya faɗa kai tsaye kai ma sai ka ce me mai littafi ya faɗa da an tambaye ka sai ka je ka ɗauko littafin ka buɗe da littafin dan ka san babin ka riki amma idan ni ne kawai na faɗa ko malam Abdurrahman kadai ya faɗa sai ka tashi sai ka je ka faɗa da aka kure ka aka ce ina littafin ki na wannan sai ka ce wallahi dama dai ni ba ne ne na gano ba da ne na wajen karatun malam Abdurrahman yake littafin ka zai ce kaza to kaga sai a maka dariya sai ya zanto kai ilimin ka ba naka bane naka na aro ne ba ba ka da tabbata kan shi amma lokacin da ka kai matakin ka karanta littafin da kanka idan an faɗa to wannan ilimi ne naka fallalar da wancan yake da ita a kanka shine ya dora ka akan wannan littafin ba za ka taɓa manta da shi ba kana masa addu'a ta gari ko ya sani ko bai sani ba ka san littafin din shi yasa nake mamakin da yawa daga cikin ko da suke masu hazaka da da in sun tsaya za su karatu amma suke wasa da kwakwalwarsu kuma da yawa za ga an zo wurin karatu a faɗin littattafai masu muhimmanci da bayani da sauransu ba za ka taɓa samun wani da zai zo ya ce maka na koma littafin nan na ga abin da ka faɗa akwai kaza amma ko kaza ya ɗaure man kai ko kaza ban fahimci kaza ko kaza ba ni dai ban taɓa jin wannan ba illa na dira ɗai ɗai ɗai ɗai sosai da sosai wanda zai koma littafin ya zo ce maka lallai na koma na ga littafin haka ne to Allah da yake maka mana ya kamata a ƙara himma a zage dan abin nan yanzu sai mu karanta dan abin da ya sauƙaƙa na adam a ina muka ka karanta daga inda muka tsaya
bismillahir rahmanir rahim وإذا وإذا أفدى إليهم أحد نعمة جزوا بها جزوه بها وإذا أنعموا على الناس لم يتبعوا نعماه منا وتكديرا وإرهاقا.
ممتاز. wato wannan kamar sharhi ne ke na baitin da yake cewa wa in kanat an-nu'ma alaihim jazaw biha wa in an'amu la kaddaruha wa la kaddu ma'anar wannan baitin shine wa idza afda alaihim wa idza afda ilaihim ahadun idan ɗaya daga cikin mutane ya ba su ni'imatan wata ni'ima akan ce afda ilaika bi ma'ana afaka ya ba ka kaza al-isda'u shine bayar da kyauta ko baiwa al-isda'u wato bisin kenan al-isda kyauta ko baiwa al-isda'u bil hamza a ƙarfi asda ilayhi ma'ana ya ba shi kaza wa idza asda ilayhim abin ni'matan jazawhu biha idan in yi musu wata ni'ima za su saka masa da ita ma'ana ba a musu alkhairi su saka da mugun hali in an yi musu alkhairi su ma suna ramawa da alkhairi dan uwansa wannan kuwa dabi'a ce wadda musulunci ma ya zo da ita manzo Allah ce man sana ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta taru annakum qad kafa'tum duk wanda ya muku alkhairi ku saka masa ku rama masa wanda kuwa ba ku samu abin da za ku rama masa ba to ku yi masa addu'a ta gari gurgurdan yadda za ku ji kun rama masa shi yasa ba ta tsayawa manzon Allah kyauta ba sai sai ya rama wanda ya kyauta din har ma akwai wani balaraban kauye idan manzon Allah ya je garin su sai ya ba shi kaya irin na garin su musamman kayan marmari ko kayan abinci wanda yake kakansu irin wanda babu a Madina idan wannan mutumin ya zo Madina sai manzo Allah ya ba shi irin abin da ya dace a Madina irin wanda babu a can gurin har sai manzo Allah yake faɗa cikin hadisi yace fulanun badiyatuna wa nahnu hadiruhu yace wani shine kauyen mu ko mu ne binnin sa ma'ana idan ya taho da kauye sai ka mana tsaraba irin wanda babu abin ne mu kuma daga birni in zamu je kauye sai mu kai masa irin abin da babu a kauye sai ce fulanun badiyatuna wa nahnu hadiru wato wani shine kauyen mu mu ko mu ne binnin sa wato kaga manzon Allah na takan ya abu idan an yi masa kenan sallallahu alaihi wasallam to haka ake so duk wanda ya ma alkhairi karama ko dan da ta maka alkhairi kama ko abin da zaka yi masa karama ya ɗauki kuɗi dubu ɗari ya baka shi ba komai bacci ba a wurinsa dubu ɗari ya baka shi ba komai bacci ba a wurinsa kai kuma wata rana idan ka je kawai ka taho sai ka taho masa da rama da zogale da dinkin da kuli kuli da wane ne wallahi sai ji daɗin su mai wani san ya saya da sai inda zai same su ba ko ba haka ba wani dai abu mai muhimmancin da zai ga shi ma ka karrama shi wa idza asda alaihim adun ni'matan jazahu biha wa in an'amu ala nasi in sun yi wa mutane wata ni'ima lam yattabi'u nu'mahum mannan ba sa bibitan ni'imar da suka yi wa wani ta hanyar gori wa takdiran da gurbatawa wa irhaqan da wahalar da wanda suka yi wa baiwa akwai wanda in za su yi maka kyauta ko dai su goranta maka an gane ko ko su wahalar da kai wajen kyauta din ni ne zan baka riga da wando jaki kai kana kauye a madadin in aika ma ko in ba da wani kuɗin mota ya kai maka ko in je da kaina in baka sai na kallafa ma ka zo da kuɗin mota ka zo ka karba kuma in ka zo ka karba abin sai da in ka hada da kuɗin motar da kake da abin ba riba kila lalaka wala alaika ne ko ba haka ba to kaga nan gura ko halarwa ko babu to ba a san kyauta irin wannan ba a san kyauta ba a san dan zaka ba mutum kyauta sai ka walar da ya kamata kai masa inda suke inda ba zai ji ya jiga ka ba ومهما عظمت الأمور ومهما عظمت الأمور فإنهم يحترمون الكلمة ويقفون عندها duk yadda al'amurra suka yi girma fa innahum yahtarimuna al-kalima sukan girmama zance da za a yi musu wa yaqifuna indaha suka kan tsaya a daidai inda kalmar ta dace su tsaya in an ce da Allah ku yi hakuri to sai su dakata a daidai wurin ba sa ƙara ci gaba حتى أن أي فرد منهم قال لهم الزموا الحلم يلزموا لوقفوا عند يلزموا الزموا الحلم لوقفوا عند رأيه hatta da kowane ɗaya daga cikin su zai zo duk kabilar inda ta za ta yi wani abu a samu ɗaya daga cikin ta ilzamul ilma haba ko lizinci tunani mai kyau mana ku ya ku da wakafo inda ra'ayi to za su tsaya a wurin ra'ayinsa wato yana daga cikin ɗabi'a ta gari da ya kamata mutum ya siffanta da ita ya zanto yan an ba su hakuri yana jin hakuri to amma na akwai bambanci tsakanin abin nan hakuri fi zatillah da kuma hakuri fi ma ta'allaku bi haqqin min huquqik abin da ya shafi hakkinka an taka maka an zubar maka an zage ka an ci mutuncin kai da aka ce ka yi hakuri to kamata ya kai wannan karamci ne ta hakuri amma abin da an taka dokar Allah sai a ce ka yi hakuri ba magana hakuri a nan ina fata an fahimta kamar alkali ne a kawo mutum ya cancanci a yanke masa hannu ya sata sai aka zo duk garin nan a tara ba alkali hakuri kan yi hakuri shin yana daga cikin hakuri da zai samu lada idan ya hakuri a nan ba ya daga da haka nan gurin ba zai hakuri ba amma ko da dukiyarsa aka kona masa sai aka zo aka ce kai hakuri wannan yana daga cikin abin da in ya hakuri zai samu lada kai in yi ce bai daba ta rama masa kuma bai yi zalunci ba adalci domin Allah ce wajen zawo sayyatin sayyatun mislaha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah sai ce me kuma وهم يزيدون الطعام في المعركة ويكشفون الطعام إذا أنت الطعام سوكا دماشي كان الطعام ذاك هو الطاعون من كسرة أنغاني الطعام سوكا دماشي ko harbi da kibiya duk ana kiransu suna fiyan sai ce wai juduna fiyana fil ma'araka suna sun kware suna kwarewa shine yujiduna suna kyautata suna kwara a fiyana fil ma'araka wato tuka da maki a wajen yaki eh وقد ورثوا الفضائل ويكتفون ويكتفون ظلام الخطوب suna yayi dukkan wani duhu na alkhutub wa halhalu ko musibu akan ce alkhatbu a larabci ana nufin musiba ko wahala wani lokacin ana nufin labari qala fama khatubukum ayyuhal mursal yani ma shahanukum ma khabarukum ma shahanukum idan aka ce nazala bihi khatbun jalil nazala bihi khatbun jalil khatb anan sai zanto ne musiba wata babbar musiba to shine ake yin jam'in sa a ce al-khutub wato musibu da yawa kenan al-khatm guda daya al-khutub musibu da yawa wa yaktifuna zalam al-khutub suna yayewa mutane dukkan wani duhu na musibu da yake fada mutane ma'ana yanzu na yunwa su kawo abinci in ba da lafiya su kawo majiyata su ne duk wanda ya makwabtaka da su kam ba zai samu kansa cikin damuwa ba face sai sun yi tarayya da shi a damuwarsa abin da yake zuga su da shi kenan وقد ورثوا الفضائل الفضائل أبا عن جد a larabci idan an ce warisa kaza ya gaji kaza aban an jaddin wato iyaye da kakanni tun fil azal haka babansa yake haka kakansa yake haka kakan babansa yake haka duk iyayensa da masu kaji ba sabon abu ne a gidansu a yi kyauta an saba da kyauta a gidansu ko su ce kaziran an kazir ko su ce aban an jaddin duk ma'anarsu daya kaziran an kazir haka ne babban daga babban shi ma wancan babban daga babban zuwa iyakacin tarihinsu haka suke da karamci da kyauta da jarumta da iya yaki da menene da menene kun gane ku warisul fada'ila fada'il jam'i na fadila fadila wato dukan wani hali na girma ko na falala fada'il ya zanto jam'in sa kenan وقد لامني في مدحه في مدحهم منافسوهم من بطون سعد مع اني لم اقل الا الذي الا الذي يعلمه عنهم الجميع yace wa kad lamani fi madrihim hakika ya zarge ni wajen yaban su waye ya zarge ni munafiquhum masu gasa da su al munafaqa ita ce gasa me rigan kaza ne da kai muna rigan gasa to ita gasa wato a cikin ayyuka na alkhairi ayi gasa babu laifi amma cikin ayyuka waɗanda suke na duniya ita ce ba a san gasa kamar muna gasar mota kayan mota iri kaza in ce suna yi muna gasar gida ka gida iri kaza in ce suna yi muna gasar aure ka auro dangin gida iri kaza ni ma in ce suna auro wannan dangin gidan dan kasa ana ya birni wannan bai halatta ba a san irin wannan gasar dan tana haifar da gaba a cikin zukatan mutane amma gasa ta yakin alkhairi na ga ka gina masallaci ni ma na yi kokari na gina ka gina makaranta na yi kokari na yi ka riga ka wasu takobin ka tafi jihadi ni ma in tafi ka dauki bindiga da gida ka tafi jihadi ni ma in dauka in tafi irin wannan gasar babu laifi wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna gasa cikin ayyukan alkhairi amma ita kawai abin da ake bukata kyautata niyya ya kasance kayi ne don Allah wato baka son wane wuce ka wajen lada ba kawai takara kake da shi a zatin kansa ba ladan ne da ya samu ba ka san kai ma a ce ka rasa irin wannan ladan ya kamata kai ma kana ki kiki bari kai maza kai ba kana masa bakin cikin nashi bane so kake kai ma ka samu nashi ko sama da nashi shi kuma nashi ya ci gaba da rikewa ba kai masa bakin ciki ba irin wannan munafasa din babu komai cikin ayyuka na alkhairi cikin neman ilimi cikin gina masallaci kamar da na faɗa ko makaranta to sai dai anan abin da kawai za ku wayar da kan dukkan mutane da kuke wa wa'azi ko faɗakarwa a duk inda kuke da kowanne daga cikin mutane na karantarwa shine um, ya zanto gasar ta aikin alkhairi ne a jumlatansa ba wani ɗaya ɗayan aikin alkhairi guda ɗaya ba don idan ta aikin alkhairi ne guda ɗaya kayi masallaci ne ma in yi to wannan shine kuskuren da mutanen mu suke yau musamman masu zaune a GRA wannan yayi gida yayi masallaci a cikin dan dole makocin su shi ma sai gida yayi masallaci wancan ma sai gida yayi masallaci ko ba a faɗa ba ka san wannan sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da wannan yayi masallaci ya ike mu duka ni kuma sai in yi makaranta da wannan yayi makaranta duk ungwalwa makaranta sai ita to ni ko ba zan zo in maimaita makaranta bane na uku da na zo ga wannan ya masallaci ga wannan ya makaranta in ne masallaci mai mai ne in ne makaranta mai mai ne sai in ga mai unguwar take bukata sai ni kuma in gina shi kila magudanar ruwa ce sai in yi kila wannan makarantar ba ta da bohol sai in yi kila wannan makarantar ba a yi mata wani tabbas na samun kuɗin shiga ba sai to to ni zan ɗauki nauyin malami uku cikin malamai da suke karantarwa makarantar ko hudu ko biyar ko in ce menene littafin da ake karantarwa in taimakawa da su ko in zo in sami hidimarsa makarantar me yi bukatun ko wanda suka fi ci muku tuwa a ƙwarya shine kaza shine kaza sai in to wannan gasa ta aikin alkhairi kenan kaga anan gurin kuna gasa ne a jumlar aikin alkhairi la fi ainin min ayanil khair la fi wajhin min wuduhil bar bir bal fi jami'i wuduhil bir to wannan ya halatta kuma haka yi kamata amma idan yadda mutane suke wannan ya gida masallaci dan dul wancan ma ya gida masallaci dan dul ana gasar masallatai alama ta ta tashin kiyama manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yace za ka rinka yin gasa wajen gina masallaci kuma bayan an gina masallacin ayi masa kawa da ado yace la tuzakrifunha kama zakarfat al-yahud wan nasara sai kun rinka gasa wajen kawata masallaci a sumiya mai kyau da canji mai kyau da rubuce-rubuce kalmar shahada ayatul kursiyu laqad ja'akum ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikrami duk a jikin masallaci irin yadda yahudu da nasara suka rinka gasa wajen kawata masallacin su haka kuma ga Allah ce za ku rika gina su amma kuma ba za ku iya raya su ba sai yan kada yanzu ko irin wannan masallacin nawa ne kaga mutum ya gina ya kwana 40 shi kanshi bai sallah a ciki ba to kuma a zagaye yake da kasuwar kofa da mai gadi da kare mai gadi dan adam da mai gadi dabba kai baka isa ka je kai itikafi to kaga mai amfani wannan masallacin wannan masallacin baya da amfani kudin da aka kashe almubazzaranci akai ko ba ba gina su da neman yardan Allah ba da haka ya kamata a wayar da kan mutane akan wannan yanzu ire-iren waɗannan masallatan yanzu za ka kirga su a Kano za su ke gudanawa ka kaddar za su dubu daya to idan za su dubu daya kowanne a ce a cikin gininsa nawa aka kashe na dubu hamsin ka ɗauka kowanne an kashe rabin miliyan kawai rabin miliyan ɗin nan haso dubu daya rabin miliyan haso dubu biyu kuna yan kasuwa na zaminu nawa kenan haka kuɗin da yawa to waɗannan kuɗin dan Allah yara nawa za ka ɗauka su yi karatu ko na addinin musulunci ko na injiniyarin ko na kaza ko na kaza daga cikin abubuwan da musulmai suke bukata yara nawa za a ɗauki nauyin karatu su je waje su karatu mutum nawa za ka horar gidajen marayi nawa za ka rike da waɗannan kuɗaɗen wato matsayin mu kamar matsayin rakumi yana jin kishirwa ga sarkar ruwa a gadon bayansa yana tafiya cikin sahara har ya mutu ba da dabarin da zai sauke ruwan ballanta na shi ya kike masa kishirwa كالعيس في البيداء يقتلها الظماء والماء فوق ظهورها محمول wato tamfar rakumi ga salkar ruwa a gadon bayan su cikin sahara kishirwa ta kashe shi ba da dabarar ya sauke ruwan ya sha to haka ne muna fama da talauci muna fama da fatara muna fata da cutuka kuma duk muna da kuɗin da za mu magance wannan amma ba a san yadda za a yi ba ko an san yadda za a yi son zuciya ya hana Allah ya tsare mu da haka munafasa babu laifi a ayyuka na alkhairi ina jaddada muku ayyuka na alkhairi banda ayyuka na duniya munafiquhum min butuni sa'adin wanda suke zargi na game da yaban su sune masu gasa da su cikin yankuna na yaran kabilar banu sa'ad wato larabawa yaran su yana hawa hawa ne akwai ashab an gane ko akwai alkabila akwai alhimara akwai albatn akwai alfaqr akwai tukun na shida namanta الشعب القبيلة العمارة البطن الفقر dukkanin su kai kaka ne na yare aha na tuno shida fasila akwai alfasila ka alfasila an gane ko cikin guda shirin nan qur'ani ya ambaci uku ya wofuntar da uku ba don babu su a larabci ba ya ambaci sha'ab ya ambaci kabila ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum شعوبا جمع لنا شعب وقبائل جمع لنا لتعارف يا كون فدي فصيلة وفصيلة وفصيلته التي تؤويه فصيلة كده to dukkan su a cikin wanda ya fi girma sha'ab domin sha'ab karkashin sa akwai qaba'il da yawa yanzu kamar Najeriya sha'ab ne gaba ɗayan Najeriya a karkashin sha'ab ake samun kabilu daban-daban a sami yarabawa a sami hausawa a sami inyamurai a sami kanuri a sami fulani a sami ibra a sami waye a sami mutanen okena duk wannan menene sha'ab ya tattari ne wato al'umma sai wata su kabilu da yawa amma kabila wato kabila ce guda daya amma tana da rabe-rabe a cikinta kamar hausa kabila ce a cikin hausa akwai kanawa akwai zagi-zagi akwai daurawa akwai katsinawa akwai takwatawa akwai an gane ku wanda za ka bi ito da dama kalmomin suna can babban kowa na fahimtar kowa in yayi magana amma ba kowa zai iya yin yaren kowa ba idan ba sakwato yi sakwatan jin zaba kane zai kama sai ta sai fahimta da yawa amma idan aka ce mai ta abin da ya faɗa ba zai iya ba haka idan baka ne je sakkwato yi magana za su fahimci me ya faɗa amma idan an ce su maimaita kuma ba za su iya ba akwai abin da aka in ka faɗa a kar ne da haka a nan kuma shi ne daidai akwai abin da a nan in ka faɗa kuma ba a kar ba ne ba a can kuma shi ne a nan a kar ne a can kuma shi ne daidai ko ba haka ba akwai abin da za ka ji muzakkar ne a kanan in ka je zagi zagi sai ka so kuma sun mayar da shi mu'annas ba abin da ya musu zafi to kaga wannan kabila guda ɗaya a karkashin ta cikin gida a kome rabe rabe to karkashin kowace kabila ake samun himara wanda ake masa jami'a kan amahir an gane ko a cikin kowace himara ake samun alfakh a cikin kowane fakh ake samun butun an gane ko butun yanzu ko da idan ka je ka ɗauki katsunawa ba akwai sun lufawa ba akwai kuma suwaye akwai waye akwai waye ba ina fata an fahimta haka idan ka ɗauki kananci mu shi ma za ka samu haka ne ko an banci tsakanin kanawan ƙauye da kanawan cikin gari da sauransu to a al'amair al'amair ake jam'in sa ba al'imarat ba al'amair الفصل sai alfasila fasila shine na karshe fasila shine family guda a unguwa kaga sun yan garin ne yan kabilar ne yan unguwar ne amma a gidan family din gidan wani wa fasilati allati suwa suke baka kaza ba gidan ku ba a gidan ku din za a samu kaka guda ɗaya ne yana da yaya guda uku kowane ɗa yana da yaya sun hayayyafa sun yi aure dukkanin suka zana family din gidan wani yanzu idan ka samu waɗansu shahararrun mutane a nan garin da aka san su za ka samu ga mutum ɗaya shine babba a gidan amma jikoki da yawa duk suna dangantuwa zuwa gawa zuwa gare to wannan sai a ce mutum fasila fasilar suwa ne kenan kamar iri an fasila ka iya cewa iri wato irin gidan wani dangin gidan wani kaga family guda ne sunan gurin to wannan raba raba kenan duk wannan me ka an faɗa muku wannan da yake wa kad lamani fi madihim munafiquhum min butuni sa'adin butun dan ina ne batun daga butun na bani sa'ad kaga sa'ad din kabila ce guda amma a cikin ta kuma akwai ne raba raba an fahimta ko wato duk waɗannan za a karanta sunan gaba a cikin littafin adab za su yi ta zuwa kuma sanin wannan shine zai baka sirrin gane larabci dan sai ka samu a cikin gida ɗaya ana rabe-rabe can gida kaza suna cewa kaza can suna cewa kaza ko can suna cewa kaza amma duk wannan sai an yi hakuri baya iya zuwa rana ɗaya sai dai mutum ya san shi da kaɗan da kaɗan ko a hankali ne a hankali da kaɗan da kaɗan amma kullum kana rikewa habbatan habbatan a dama da kwaya kwaya teku ya zama teku haka suka ce ko Allah kallu gulbi ya zama gulbi yayyafi ne ya rinka sauka daga sama duk duk duk har ya tara ruwan da yawa to haka ilimi ma yake baya zuwa karo daya suka ce idan ata marra zahaba marra idan ya zo da yawa lokaci guda to kuma haka zaka rasa shi lokaci guda a ce rana daya a yi ma tafsiri tauhidi fiqhu hadisi mantiki wane ne duk an gama a wannan ranar ka gama ka ta tashi ka tafi an kare maka to haka za ka zo daga gida yadda ka zo daga gida haka za ka koma ba abin da za ka koma gida da amma sai za ka baka kwaya ɗaya ɗaya yau a baka ɗaya gobe a baka ɗaya jiba a baka wata rana zai ga sun taru da yawa ci gaba alhayi idan aka ce alhayi shi ma yana ɗaukar ma'anar kabila yana ɗaukar ma'anar unguwa alhayi hayyu bani fulan ko ahya'i bani fulan alhayi yana ɗaukar ma'anar kabila daidai yake da kabila sannan kuma yana ɗaukar ma'anar unguwa kamar ka ce hayyu nasarawa wato unguwar nasarawa hayyu ɗorayi unguwar ɗorayi hayyu na'am
تعليق على الأسلوب العاطفة تبدو عاطفة الشاعر في أبياته صادقة فهو معجب حقا بآل شماس الذين أكرموه وبالغوا في إكرامه بعد أن انصرف عن منافسيهم وقد ولدت عاطفة الإعجاب الصادق إعجاب الصادقة ألفاظا وأفكارا وصورا في غاية الجمال ممتاز wannan zai maka ta'aliki dangane da usulubin wakar can ya faɗa maka ma'anarta a jumlace da menene sababin wakar da waye mawakin da to uslubi da yake cikin sa shine uslubi na afifa wato ban san yadda zan fassara faɗi afifa da hausa bai kamar yadda na faɗa muku a nan karkatawan zuciya ko tsiman zuciya karkatawa ta zuwa ga abin da suke so ko wani abu makamancin haka tabdu afisatu sha'ir fi abiyatihi sadiqa dama tsimi da mutum ke nuna wanda za a gani a fili ko ya zama na karya ne ya yi dan me ya samu wani abu ko ya zanto ne me na gaskiya duk ana yin wannan idan mawaki ya ga dama ya zo yana yana maka ta'aziyya a cikin waɗansu baitoci na waka ka ga yana kuka yana furta kalmomin kila kuma abin da yake so kuɗi da zaka bai kila kuma da gaske ne mutuwar ta kaɗa to shi dai anan afidi fadinsa a cikin wakar ta gaske ce ba wai kawai dan ya samu wani abu ba fa huwa mu'jabun haqqan bi ali shamma hakika mutanen ali shamma suna burge shi idan an ce fulanun mu'jabun bi kaza to abin yana burge shi kenan allazina akramu wa balagu fi ikramihi wanda suka karrama shi suka kai mutuka wajen karrama shi ba da an insarafa an munafiqihim bayan ya bar waɗanda suke gasa da su wa qad walladat afifatul ijabi sadiqati wannan afifa ta al-ijab as-sadiqatu wanda take ta gaske ta haifar da shine walladat ta haifar da alfazan lafuzza da yi amfani da su a cikin waƙar wa afkaran da tunani wa suwaran da sufofi da ya bayar na wato tashbihi fi ghayatul jamal wanda zai kai makura wajen kyau an gane ko
الألفاظ كان الحطيئة من الشعراء الذين ينقحون ألفاظهم ولهذا جاءت في غاية الجمال والجزالة لا ترى لفظة مستكرهة أو شديدة أو شديدة الغرابة yace sun hutai'a yana daga cikin mutanen da yunakkihuna alfazah suke tace lafazan da za su yi amfani da su wato idan yayi kasida ba daga yadda yake fitowa da ita ba sai ya dauki kwanaki ya je ya zauna ya ji ya maimaita ya ji wannan kalmar kila da zan canja ta da kaza ita tafi wuri kaza da nace kaza jiya kila da yau zan canja kaza shi yafi sai yayi ta gyara ta ya tafi sannan ya fito da kasida da haka sai ta fito wajen kyau a cikin laraba akwai wanda suke haka akwai wanda shi sai yayi shekara ma idan yayi kasida yau to ba yau zai karanta muku ita ba sai shekara mai zuwa tana nan a rubuce in mai rubutu ne ko tana nan a kwakwalwarsa yana yawan maimaita ta yana jin me ya dace me bai dace ba don saboda yin abu karo na farko na bukatan gyara kamar rubi rubutu ne na allo bayan ya yi rubutu ya yi wasali kuma sai zo ya ta gyara ya duba ga ina kurakure suke gyara nan gyara nan kafin ya je wajen darasu don so yake je cinye a wajen saboda haka sai mutum abin ko kuma dan makaranta ya rubuta jarabawa ga sauran lokaci awa biyu ne ya kare cikin awa ɗaya ko minti arba'in sai ya tame mai tara ya tame mai tara ya ga ina cikar da ya samu wani cikar kasi ya bayar da takarda ya tuno ya ce kaza ya ci biyasa ko ba dama ya koma to haka za ga yunakkuna yana yana tace a tanqis tace abu kenan kun gane ko yana tace alfa yana cikin mawakan da suke tace lafazin su ولهذا جاءت في غاية الجمال والجزالة ده هكا واقع ستزو أمقل الجمال كو والجزالة ده قواب اللفظ لفظ يدنتو مي مي كوري وندك كونكسا وتزوتيا wasu suna amfani an lafazin larabawa suna kallo idan mutum yana waka wanda yake ta soyayya su a wajensu to yawanci lafazzansa zai zanto masu taushi ne ba masu kaushi ba ne ba akwai wato harufa na lin a ciki da yawa ka harufin lan kamar sai wato ga ka yana cikin wato ainihin huruful ham ga kuma ya dan wanda ke harfin lin ne akwai ja babu kauci a ciki saboda a sakon da ake son a isar dama ko ake kyauta su zuciya da haka ba zai je da kauci ba amma in za a yi maganar yaki ta kawo waɗansu kalmomi masu kauci ka ji su da an faɗa ma ka san bala'i yake kawai kamar yadda wannan wannan an tarike ta wa mudajjadin karihal kumatu lizalahu lamun inin haraban wala mustafli ja'at jabat yadahu lahu bi ajil ta'anatin bi musaqqafin sadaqil qu'ubi mukawwami fataratuhu jazar sibai yanusnahu ma baina kullati ra'atihi wal mihsani haka sai ka ji ka san cewa lalle ruguru ko ba fassara ba ka san ruguru ce cewa mu dajjajin kaga dajjaj akwai kaushi da yawa ma'ana mayaki wanda ya sa kayan fada kawai so yake ayi bala'i shine mu dajjaj karihal kumatu nizalahu irin wanda jarumai ma in sun gaisa kaucewa suke fita kwana kumatu dan na alkamiyu wato jari lamun in haraban wanda baya wai ja da baya dan ya gudu wala mustaslimi kuma ko an zagaye shi baya faranda sai dai mutu kawai amma wai yi ka wuya kawai a saura masa abin da an kama fursunan yaki ba zai yi ba to irin wannan mayakin wanda ya kai wannan matsayin jadat ya dahu lahu jadat ya da ya lahu bi ajila sa'anatin hannaye na guda biyu sun ba shi kyautar mashi wato na jefa masa mashi bi ajila sa'anatin irin kana farawa kafin ya farga kawai mashin ya tafi ba ya jigiya da sadakal qu'ubi mukawwami makin makin da yake idan ka jefa baya kaucewa sai ya samu inda aka jefa shi gashi kuma yana da tsinin kaifi a kansa yace fataraktuhu jazar tibai ya nusnahu sai na barwa namun daji abinci ya nusnahu kawai suna ta yaga ma baina kullati ra'sihi wal misami daga tsakanin kokowar kansa zuwa nan mahadan hannunsa a fusginan a tsiranan gurin na bar musu abinci na wuce kawai a jarumai kaga uslubin wato abin da kenan la tara lafzatan mustakraha ba ka ganin wani lafazi wanda yake abin ki a cikin a cikin waƙarsa au shadidul garaba ko lafazin da yake bako ya kai matuƙa wajen bakunta wato kaga masu koyon larabci yan dagarin larabci sai su ga cewa abin da suke so su tara su tara waɗansu kalmomi wanda kowace ta kamo da zamu to wannan ba shine burgiya ba a larabci ka faɗi kalma da ta dace sannan kuma wato a inda ta dace shi na larabci amma ka kawo kalmomi wane ne wane ne a sai ka duba ka muke maka karanta ya zama shirme ke ثم إن في عباراته ثم إن في عباراته تقسي تقسيما موسيقيا عذبا تلموه في كل بيت ولكنه يتجلى بوضوح في البيتين الثاني والسادس يتي أتكل عبارات عبارات جمع عبارة عبارة جملة كده a cikin jumlolin da yayi a cikin wakar taqsiman akwai kashe kashe mausiqiyan wanda yake mai dauke da sauti da ya dace da kowace karshen jumla azban mai dadi shine azb talmahu fi kulli baitin ka iya tsinkayo shi a cikin kowane baiti lakinnahu yatajalla bi wuduhin sai dai yana bayyana a sarari fil baitaini a cikin baiti guda biyu as-sani was-sadis wato baiti guda biyu dinnan na biyu da kuma na shida da yake ula'ika qaumun in banau ahsanul buna wa in ahadu auku wa in aqadu shaddu to saukan lafazin shaddu lafazin kanshi ya dace da ma'anar kuma akwai lafazin da zai iya amfani da su ba wannan ba amma wannan ya fi dacewa a wurin kaga mawsiqa din da yake bayarwa sautin da yake isarwa ya dace da ma'anar da yake so ya faɗa haka kuma baiti wato ainihin na shida shine wanne wa ta'zumni afna'i sa'adin afna'u sa'adin alaihim wa ma qultu illa billazi alimat sa'ad ila akhirih wa hunalika tanasubun وهنالك تناسب رائع tanasubun نعم، تناسب.
tanasub dangantaka ke نعم وهنا وهناك تنا وهنالك تناسب رائع بين الألفاظ والمعاني فهو يختار الألفاظ الفخمة حين يمدحهم بالشجاعة yace akwai dangantaka mai kyau shine ra'iya sukan ce haza ra'iya suna nufin jamilun bil ghaya jamilun ghaya wato makwara wajen kyau ra'iya akwai dangantaka mai matukar kyau bainal alfazu wal ma'ani tsakanin lafazza da ma'anoni fa huwa yahtaru al alfaz al faqma yana zaban lafazza masu kwari shine yamdahuhum bi shaja'a lokacin da yake da yabansu da jarunta ka kauli kamar cewa وقوله وإن غضبوا جاء الحفيظة والجد وقوله والجد.
نعم والجد مم.
وقوله مطاعين في الهيجة مكاشيف للدجى ولكنه يأتي بألفاظ رقيقة حين يصف شمائلهم الرقيقة مم.
كقوله وإن فإن بنوا أحسنوا البنى وقوله وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها kaga kamar da na faɗa muku da lokacin da yake maganar faɗa ko da- damuwa sai kawo kalmomi ka jefa masu gwabi da kuma nauyi akwai hurufin shidda a cikin su wa in ghadibu ja al hafizatu wal jiddu haka zaka ji magana sai mai abin da yawa haka mudahina fil haija hadin nan makashi falid duja kaga dukan waɗannan kalmomi ne masu abin nan amma idan ya zo inda yake yana siffanta su da halaye na gari sai ga haruffan ma da aka gina kalmomin haruffa ne masu sauki in banau ahsanul buna ahsanul ya to lafazin kawai sai ka ji kanshi akwai tausi a ciki an gane ko wa in kanat nu'ma alaihim jazaw biha jazaw biha kaga sanar irin tauki ba kamar tanja al-hafizatu wal jiddu na fatan kun fahimta aha sai tin الأفكار إن معاني شاعر منتزعة من بيئة بدوية معروفة muntaza'a muntaza'a Mhm.
آه، إن معاني شاعر منتزعة من بيئة بدوية معروفة Mm.
كان تنافسها شديدا في الم- في الم- في المكارم وغايات الج- المجد yake cewa idan kan lura da ma'anonin da mai wakan nan ya faɗa cikin baitocin sa muntaza'atun dukkan su ya ciro su ne min bi'atin badawiyya daga wurin zama wanda yake na kauye ma'rufa sananne domin a a- a- a nan gari ba a cewa ai yana ansa ihun barawo a gari aka faɗa haka ko a kauye a kauye don gidan kowa a buɗe yake a nan gurin kuma ku yan kaɗan ne kun ba haɗin kai a cikin gari kuma da yawa ba haɗin kai da yawa ko ba haka ba saboda kana da abokanai da yawa amma a kauye tunda ku yan kaɗan ne ya kamata kowa ya zama abokin kowa ya kamata kowa ya zama dan uwan kowa to daga ganin yadda yake faɗin cewa masu kaza ne masu kaza ne sai ga wannan halayyar ta fi dacewa da mutanen kauye ko mutanen birni ta fi dacewa da mutanen kauye wato wannan ta sa wata rana bambanta ba haka wata umsiya shari- a shari'a akwai wani malamin mutumin sudan Dr- dr babikir dushen yana magana akan yakin da ake yanzu a kudancin sudan dangane da wani gari wanda yan tawaye suka kwace amma sojojin gwamnati da mujahidun suka je suka karɓo garin to a kalmomin da ya rinka amfani da su da yadda yake siffanta mujahidun din wato ga wannan da mashi ga wannan da bulandami ga wannan da sasari shi wani malami da yake nakadin wannan wakar dr babakir dushen ya ce wakar ta yi sai dai ka ɗauke mu daga karni na goma sha tara zuwa karni na ashirin ka mayar da mu karnin farko don asin da ake yaki da takobi da gariyo yanzu kuwa bindiga da gida da yace gaba ɗaya askar ɗin wakar da jaruntar da komai yayi sai dai kayan faɗan da ka faɗa ba da zuwa ka faɗa a can gurin ba wato ka tasirantu da abin da ka karanta na al'adabul arabi aljahili lokacin da ake yaki da maki da takobi da gariyo da waye da adda da majaujawa sai ka ɗauko su ka kawo yanzu yanzu kuma an riga an wuce wannan a wajen abin nan dai shi abin da ya kawo kenan sai ya masa intikadi akan wannan yana cewa hayyul malihata fi jamalik suksuki wa halawati taqwa wa husnil maslaki hassanatun sanal ijabu jamalaha faqadat malahatuha bi ghairi tafattuki haka yace haka rike wakar daga jin kalmomin wakar ka an san bala'i yake ba zaman lafiya yake ba حسن لها حلي القريض لأنها بذلت نفائس حليها للكرمك هتفت فهز الدارئين هتافها فالله تسأل نصره في المعركة فتواصبوا نحو العدو haka kalmomin duk haka yi tattarar ma'ana dai ana zaben kalmomi a duk lokacin za a yi magana in za ka yi magana da yan binni sai ka yi magana da abin da ya shafi binni in ka je kauye za ka yi wazi sai ka zaɓi kalmomin da ya dace da mutanen kauye yanzu an zo kana magana jama'a kuna albazuranci da yawa yanzu menene sai mutum ya hau mota ta miliyan kaza ya gina gida na miliyan kaza kai kana magana a wurin yan kauye ba ya da ko naira dubu daya kawai wani yare kake daban ba na shi ba mota ta miliyan kaza gida na miliyan ɗari da hamsin wani labulan masu da aka je italiya aka sayo duk abin da ka faɗa gaskiya ne idan a birnin kano ne idan a abuja ne idan a kaduna ne ko ba haka ba idan a lagos ne duk gaskiya ka faɗa to amma idan ka je ƙauye in wani ba da dubu ɗaya wani ba da ɗari biyar wani duk a shekara da zai kama dubu ɗaya kaje kana magana miliyoyi ya zai fahimce ka an gane ku amma jama'a akwai ayyukan zuranci da yawa kwarai da gaske a ce mutum a gida a madadin ya dafa dan abin da zai ci ya zo ya yi malmala kaza sauran ya ci sauran ya zubar wallahi wallahi gaskiya ya ana wallahi wallahi ko ba ka kaga wannan ya ciro daga bi'a badawiya kana tanafusuha shadidan fil makarimi wa ghayat fil majdi wanda da gasar mutanen kauye ya fi yawa mutuka wajen karamci da kuma ghayat fil majdi ya za a samu girma da abin nan sauransu wa kana وكانت لها مفاخر وفضائل فرضتها طبيعة الصحراء suna da waɗansu ababe na mafakir idan an ce mafakir jam'i na na mafkara abin da ake iya alfahari ne shi ne mafkara jam'in sa mafakir daga cikin su akwai alkaram karamci kyauta wacce ja jaranta alwafa cika alkawali وحماية الجار والعزة والإباء والحلم وكما حماية الجار بيوة مصوتي كاريا wala hizza da ji da kai hizza mutum yana jin yunwa amma yana ganin ya fi karfin ya roka da ya roka gare yana haka hizza kira duk suna da wannan su a wancan lokaci na su wal hilm da tilmi mai kyau hangen nesa
wa kullu ha wa kullu hadhihi qad nasabha wal iba al iba shine rashin karbar kaskanci duk wanda ya rena shi sosai sun taka masa bai domin wanda baya da hiba shine mutumin da a wulakanta shi yau a wulakanta shi gobe a wulakanta shi jibi dubbe da ba to wannan ba sa mutum haka al'iba shine wanda baya karban kaskanci ko ka ce zo kaza ko ya ji zai karba idan ya fahimci cewa kuma sai kuke kai amfani da wannan nan ka wulakanta shi sai fasa al'iba baya mutum da baya karban raini wannan duk halaye ne masu kyau وكل هذه قد نسبها الشاعر لوجوده بطريقة جميلة dukkan waɗannan ababai mawakin ya danganta zuwa ga wanda yake yaban su ta hanya mai kyau sai mu dakata nan saboda lokaci ko ala kulli halin insha Allah abinda dai muka faɗa zama dai da Allah cewa mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana a bana jin akwai tambaya da zamu ansa don lokaci ya riga ya ya lokaci ya tafi eh amma yanzu abin da zamu faɗa ba zai shiga kasar ba yawa kafin ku tashi malam abdullahi ba kafa ba ce wani wurin da ya kafa din ɗaya daga cikin wurin kafa